بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جلالي وأسر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أسلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkurani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci wanda a yau ma mun dawo mu dora inda muka kwana a jiya wanda a karatun mu na jiya mun kwana a aya ta 30 a cikin wannan sura ta suratul fatir wanda zamu tashi aya ta 31 shine fadar Allah madaukakin sarki wallazi auhayna ilayka min kitabi wanda Allah madaukakin sarki yana so ya yi mana magana akan shi wannan alqur'ani wanda ya saukar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi auhayna ilayka wannan wanda mun kai wahayi gare ka min kitabi na wannan littafi shine alqur'ani huwa alhaq shine gaskiya wanda yake ko musaddiqan yana mai gaskatawa lima bayna yadayhi ga abun da an gaban shi watan da littafi shine takaddam wa min kutubi a wanda ya gabace shi ne da tattafai inna allaha haqiqa Allah madaukin sarki bi ibadihi la khabirun la khabirun masani ne basirun ko mai gani ne bi ibadihi da bayan shi a wannan aya Allah yana magana kan alqur'ani wanda yake cewa shi wannan alqur'ani wanda muka saukan maka da shi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa alhaqu shi gaskiya ne kuma littafin nan da ya zo na alqur'ani ba wai ya karyata sauran littafan da suka gabace shi bane a sauran littafan da suka gabace shi ya gaskata su ne shine musaddiqan lima bayna yadayhi kamar littafin at-taura da injila da zabura da sauran littafan da aka sauke da su su ibrahima duka shi wannan alqur'ani yana gaskata su ne ba bai karyata ko ɗaya daga cikin su ba ya tabbatar da cewa idan su ma gaskiya ne daga wajen Allah madaukakin sarki suke saboda haka sai dai a samu bambanci na shari'a ne wanda amma dukkan su gaba ɗaya duk suna kira ne dama zuwa ga tauhidi domin duk annabawan da Allah madaukakin sarki ya aiko dukkan su gaba ɗaya suna kira ne zuwa a ta Allah da bauta kamar yadda zaka ji Allah yana faɗa wala qad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ake cewa mu aiko annabi nuhu ya kira mutane cewa su bauta ma Allah ba su da wani Allah in ba shi ba haka da ila da muda hakum salihan fa qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wanda haka dai kowane annabi zaka isko haka Allah yake faɗa ya kira mutane su bauta ma Allah shi kadai shi yasa sai ya zama tauhidin nan shi ne wanda duk annabawa sun kira zuwa gare shi kuma musuluncin da dama shi ne addinin nasu gaba ɗaya shi yasa kaga duk annabawa da suka gabata kowane annabi yana magana ne akan musulunci din tunda abin da zai ƙara tabbatar ma da haka idan ka bi irin su tun daga can annabi ibrahim su annabi yaquba kaga lokacin da annabi yaquba zai rasu ya tara ɗaya da yake tambayar su mata abudu na min ba'di qalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim har can kashi suka ce wa nahnu lahu muslimuna wato za ku wata ma Allahnka Allah iyayenka wato karshe dai ya ce musu mun mi kauya zuwa gare shi wa nahnu lahu muslimuna haka magana musulunci kenan haka kuma in ka duba irin su annabi Musa shi ma alayhi salatu wassalam shi ma yana kira zuwa ga musulunci domin ka duba kaga Fir'auna lokacin da zai halaka da yake za a zurmi da shi cikin ruwa ai kaga shi ma abin da yi sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina sai ce wa shi mana cikin musulmi a shi kaga musulunci da ke da shi ma annabi Musa ya kira su gare shi haka su ma in ka diba da su sir- a, annabi Suleiman da shi da Bilkisu ko lokacin da annabi Suleiman ya- ya rubuta wasiƙa zuwa gare ta ko inna hu min Suleimana wa inna hu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina ku zubar kuna masu mu'mini kawai kuna musulmi kuma ita ma da sanar da Bilkisu ta zo kaga abin ta ce wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin kaga duk dai magana musulunci ne kowane annabi ne ba wai wani addini ne can daga wanda ba na musulunci ba haka ina annabi Yusuf alaihi salatu wasalam shi ma kaje yana magana yana cewa rabbi ka ta taimi da mulki wa allamtani min tawil ahadith hadil samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin kaga tawaffani musliman shi ma na roƙon Allah ya kashe shi yana musulmi duka ne an kai su ko da annabi sai ka su din lalle magana musulunci ce duka abin guda shi da kaji Allah ke fara cewa inna dina inda Allahi al-islam musulunci kawai shi ne addini wajen Allah shi yasa duk annabawa da suka gabata gaba da suna kira da zuwa ga kaɗaita Allah duk addini ɗaya ne sai dai shari'a ta bambanta kawai wancan a shari'a ta ga yadda za a yi abu kaza wancan a ta shari'a shi ma haka ko kamar yadda shari'a su take da can da ta gabata wanda ko da a najisa ta taɓa mutum albakin ya sa ruwa ya wanke kaga sai dai ya samu ko ka wani abu ya kasa ya yanke bakin wannan wurin yadda na jisa ta taba ne shi a hukunci ne shi kaga a ta gani riguna da dashi da yako duk ko ne na tsohon kuli saboda jisa ta taba sai dai kai haka nan in jikin ka ne kai ma sai dai ka tabu ga wurin haka tabbatar da masu ta sama sama nan a dan goge yadda jisa ta taba ka amma kaga sai aka ta samu sassauci a musamman a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama kawai da kasa ruwa kawai ke shi kenan kullum to duka ne irin wannan sai dai bambanci na shari'a kurum amma dai duka abubuwan da suka kira zuwa gare shi shi yasa kaje shi alqur'anin nan yana gaggata su littafan da suka gabata din ne ba wai yana karyata su ba ko kuma ya ci karo da su wani a'a duka daidai ne in ga an ce ya ci karo da su sai dai in irin yanzu da suka canza ko tunda bible ai kaga sun canza shi ba irin yadda aka saukar da shi bane ba yawa amma in asuli ne yadda aka saukar irin jama'a da Musa da Annabi Isa na asulin to za a gabacin karo da alqur'ani shi yasa kaga su waɗanda a yahuda wanda suka san gaskiya da suka karanta kuma suka imani da haka din shi yasa kaga lokacin da aka taɓa samun wani ya yi sanar daga cikin su yahudawa sai suka zo wurin manzo Allah sallama wai wani irin hukunci ne za a yi mashi sai manzo Allah sallama ya ce jefe shi ne za a yi sai suka nuna su ba haka rawaya yake cikin hukuncin nasu littafin su ba na taura ba saboda haka abin da yake wai cewa aka sai dai irin kuma da na shi shaha mutum gawai bakin gawai zuwa da kewa da shi cikin gari ya ga shi kina asal da shi ba je shi za a yi ba to shine sai ce to a zo da taura da karanta da gaskiya ne to shine aka zo da ita za a karanta to shi wanda zai karantawa don ya abin ga tun da sun san da dama kusa cewa aka aje da cikin su ma to da ya zo na karanta sai dan safar shi dan da haidare ina kai magana jiwa da kagare to akwai Abdullahi bin Salamin daga cikin su Yahudawa ne amma shi musulmi ne ya musulunta su yana daga cikin manyan malamai Yahudawa ma a lokacin ya san ya san wani abu ya san komi ko da ya kawo sai ya ce to amma ya wace kare nan wurin saboda haka wani sai ga shugucin yadda maza Allah ya faɗa haka ne yake din saboda haka ga ba cin karo da alkur'ani da sauran tafi sai dai bambanci na shari'a kurum ko ko shi ba ko ina ne wasu kacin ba aka samu bambanci da shari'a din ba wani wuri da ake samun bambanci wani wuri kuma ba su da bambancin masu ɗaya wannan shi yasa ce shi alkur'ani nan hu a shi gaskiya ne huwal haqq gaskiya ne aga shi alkur'ani na ce mishi alhaqu sannan kuma shi kai da musulunci ma alhaqu ne ko huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi haka shi ma dai musulunci ma alhaqu ne haka shi ma manzo sallama duka alhaqu ne Allah ko shi ma alhaqu ne duka to shine huwal alhaqu shine watan gaskiya ne wannan alkur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi kuma yana mai gaskatawa ne da abin da aka gaban shi shine taqaddamu gobe da kutubi abin da ya gabace shi ne da tafai inna allaha haqiqa lalli allah madaukakin sarki la khabirun masani ne basirun mai gani bi ibadihi ga bayan shi saboda haka alimin bil bawadini shi ubangiji masani ne da abubuwan da aka koye waz zawahir kuma da abubuwan da suke bayyane duka ɗaya ne saboda haka a wajen allah ko kai abu bayyane ko kai a koye shi duk ɗaya ne gare shi shi yasa kai ka je cewa la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' a cikin sama da ƙasa ba wani abu wanda yake boyuwa ga Allah maɗaukin sarki komi karamcin abun kuma komi girman shi kuma Allah ya san komi ya san duk yadda yake ya san abin da yake bukata kuma yana mai abin da yake bukata ne to shine masani da kuma komai
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور
sai Allah hudauke sarki ya ci gaba da faɗa cewa sun ma'auras na likitabar da zinas da faina min ibadina sun sannan auras na likitaba muka galar da ma'ana muka bayar da shi littafin nan na alkur'ani Allah zinas da faina ga waɗannan da muka zaɓa min ibadina daga cikin bayanmu wahum ummata ka sune al'ummaka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa garhum zaliman li nafsihi daga cikin su akwai wanda yake ya zalunci kan shi su waɗanda Allah ya ba wannan alqur'ani shine bit taqsiri fil amali bihi a cikin takaitawa wajen yin aiki da shi din sannan wa minhum muqtasirun akwai daga cikin su kuma akwai wanda yake ya tsakaita shi kuma wato shine ya amalu bihi yana yin aiki da shi ya aghlabal awqati a mafi rinjayen lokutan shi abin musabiqun bil khairati akwai kuma wanda yake yayi gaba gaba ya rige a cikin ayyukan ayyukan alkhairi wanda yake ya dumma ila al'amalin at-ta'lima ya hada bayan ya san qur'ani ya iya kuma yana karantar da wasu shiya wal irshad kuma yana shiryawa ila al'amali zuwa ga aiki da alqur'ani din amma bi idnillahi tare da umarni da izini na Allah subhanahu wataala zalika Allah ce wannan ba da wannan littafin da ya bayar da shiya huwa al-fadlul kabir yace shi ne fadlawa take mai girma a anan Allah madaukakin sarki yana magana kan alqur'ani kamar da sayyidina Abdullah ibn Abbas ne radiyallahu anhu yace nan da aka ce summa awrasal kitab allazi nastafaina min ibadina dinnan sune al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune ake rufi da su ake a to shine yake cewa mun ba su wannan littafi don wannan aurata kamar kalma ta gadarwa aka ce watan ba wai ma'ana ce ta gadarwa ma'ana bayarwa ake nufi yawa bayarwa ne ake nufi Allah ɗauke saki ya bayar saboda ka san abin da ake ce magado ko can ta inda mutum zai samu abu ba tare da ya wata wahala ba ko kawai raba ɗayan kan ce an bashi to shi ne gado ne to shi ma alƙur'ana ai ba wani kokari ne mun kai ba sai Allah ya bamu ba an gaya su al'umma za sallama ba wai wani abu da shi kawai Allah bane ya ba su alƙur'ani ba a'a kawai kyauta ce Allah ya ba su kaga so ya kama da gado kenan to shi yasa aka bashi da kalmar aurata din aurata na kitaba mun gado da littafin namu shi ne ma'ana mun ba da shi ya allazi nastafaina min ibadina ga waɗanda mun ka zaɓa daga cikin bayan mu to sai ya ce fa minhum zalimun li nafsihi daga cikin su waɗannan mutanen waɗanda aka ba alqur'ani domin ana magana alqur'anin ana cewa ba wai sai wanda ya haddace alqur'anin ba a'a ko baka haddace ba sai zama ka san qur'anin kuma ka san ma'anar shi kuma kana aiki da shi ya to kana cikin lissafi din ba sai wanda ya haddace ba to shine sai zan nan su masu kitabar da sinasa da bayanan mai ibadi fa minhum zalimun li nafsihi da Allah ya ce daga cikin su akwai wanda yake ya zalunci kan shi daga cikin waɗanda an kaba su alkurani ɗin shi ne nan kamar yadda ya faɗa ɗin cewa wato shi ne wanda yake yana takaita wajen ayyuka wajen aiki da alkur'anin musulmi ne ya san alkur'anin amma sai dai ya ɗan takaita wajen ƙoƙarin aiki da shi littafin na alkur'ani ne sai ya zama ya takaita wato shi ne yake cewa wanda sai ya zama watan zunuban shi kamar sun rinjayi ayyuka ne na lada su ne ake magana zunuban shi sun rinjayi ayyukan shi na lada a to shi ne ake magana kai cewa zalimin da nafsihi a wato waɗanda suke aika na shi yarin jayi zunubin shi yarin jayi aikin shi na lada kenan to irin wannan mutum wanda zunubin shi yarin jayi aikin shi na lada to shi ne zalimin da nafsihi din na ɗaya kenan sannan kuma mukuta sirrin shi kuma da ce a waminum zalimin da waminum mukuta sirrin akwai wanda kuma ya tsakaita shi ma daga cikinsu shi kuma shi ne wanda watan kyakkyawan aiki ne sun ɗan rinjayi zunubin nashi kuma to mu kuta sirrin kenan sannan shi kuma wa minu sabi bil khairat shi kuma shine shi ko wanda aka cewa kwata kwata shi da baya aikata aikin na sabon Allah gaba ɗaya kuma dai ba kawai dai kuskure ya kita ba amma dai haka kawai ya aikata wani aiki na sabon Allah to shi baya aikatawa shine wanda yake sabiqun bil khairat din saboda haka kuma ana cewa kamar da muka faɗa cewa zalimin din shine wanda watan zunubai sun karinjaya mukuta sidin kuma suka ce kuma shine wanda watan da laifi da zunuban shi da kuma ayyukan shi na lada sun ka zama kala duk ɗai a sami kuma da kai kuma shi kuma shine wanda kyawawan ayyuka da shi kuma sun karinjayi watan a zunubin nashi din duka ne malamai sun faɗi watan a waɗanda maganganu game da shi zalimin da nasihi din kuma suna cewa yanzu zalimin da nasihi shine wanda yake watan zahiri ne ya yi koyi da kyau ma'ana nan ga in ka gane shi mutumin kirki mutumin kaza amma sai a koyi nashi kuma sai a hankali to shine zalimin da nafsi din sannan kuma muku da su da shi kuma wanda da koye ne da bayyane ne duk dai suke ma'ana da sun daidaita wajen kyau din ko to shine ma'ana shi kuma muku da su da kenan sai kuma da khairar shi kuma wanda a koyi nashi kuma ya yi bayyane ne ma kyau in ka gane ga zahiri kamar kila ba mutumin kirki bane kaza amma kuma sai dai lalle inda zaka bincika ka ji idan abubuwan da yake yi na ibada tsakanin shi da ubangiji mu dauke sarki ne to sai ka ji ashe kai ba karami bane kuma to saboda haka duka da an fassara shi da haka din to amma anan dukkan su dai kowanne ne da shi wannan muqtasidun din to da kusa uku ne kaga kenan akwai wanda yake zalimin da nafsihi akwai muqtasidun akwai sabiqun bil khairati to dukkan su gaba ɗaya a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi biya fassara ya tabbatar da cewa kuma dukkan su duk yan aljanna ne gaba ɗaya domin ya faɗa kamar yadda imamu su ɗaya kawai cikin aljami'u sagir watan yake cewa watan manzo sallama yana faɗa cewa sabiquna sabiqun wa muqtasiduna najin wa zalimuna maghfurun lahu yace shi sabiquna wanda ya riga ya gaba gaba ɗaya kokari kwarai yace wanda ya tsere sabiquna sabiqun kenan wa muqtasiduna najin wanda ya tsaka ta yace shi ma ya tsira ya ce wa zalimu na magafuru lau shi wanda zaɓi cikin nashi an gafarta mai shi kuma kaga duk ba mai matsala ke da cikin su ko to saboda haka cikin haka maza su na faɗa ga yadda imam su ɗauka a cikin aljami'u sagir kuma ya jingina shi zuwa ga ibnu mardawi da imam al-bayhaqi sannan a bayan haka kuma sayyidina abdullahi bin abbas yana cewa wato su wannan ne shi a rubinun zalimin da nafsi din nan yace shi zalimin da nafsi zai shiga aljanna ne da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun kuta sidin kuma za a mai hisabi mai sauki amma wani mutum kitabu bi bihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to da amma wata hisabi mai sauki kuma da aljanna ne shi kenan yace shi kuma wannan sabiqun din shi ko ce ba a ma hisabi aljanna da shi kurum to wannan kenan sannan suna cewa wannan shine kamar wannan zalimin da nafsi din nan shine hadisin nan yake magana akan wancan hadisi wato wanda yake magana akan ceto din nan wanda yake magana akan cewa watan a wanda yake magana ina ji imamu tabari da wuce shike cewa a shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati ceto na na aji shine ga ma'abuta manyan laifuka daga cikin al'ummata wato saboda su waɗanda zaliman da nasu yi su ne aka aji mashi din kaga su ne masu laifi ne saboda sun san qur'ani sun yi amma sai dai sun saba takaitawa wajen aiki da shi al-qur'ani ya zama suna dan yin sakaci wasu bangarorin hakan ga to sanadiyar haka to sun yi laifi to don haka sai maza da shi da cice su to shi da suka ce wani hadisi ke shara zuwa gare shi din a na cewa fatan masu laifuka su ne za a ci ta to ko wata wani bangare dai baki daidai waɗannan mutanen guda uku din su ba wanda an ta matsala ciki dukkan su gaba ɗaya kowanne daga cikin su fatan zai shiga aljanna ba tare da watan wata laifi ba kuma kamar yadda za mu ji nan gaba wanda yake magana cewa جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا can kashi ce wa qad alhamdulillahi alladhi azaba annal hazanakum to shi ma can yana ishara zuwa ga har yanzu wata na hadisi na wani imamu tabarani ya rubuta da Abu Dawuda wanda yake cewa laysa ala ahli la ilaha illallah wahshatun fil mauti wala fil quburi wala fil nushuri كأني أنظر إليهم ينقضون رؤوسهم من التراب ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن to shine yake ishara zuwa ga wanda suke cewa to dai waɗanda mutanen to su ne ake magana kansu ne to shine dai a take cewa wanda malamai suke magana akan nan zalimin da nafsihi da muktasibun da sabiqun bil khairati bi idnillahi da izinin Allah zalika huwa al-fadl kabir sai Allah ce amma wannan wata fadla ce mai girma shi yasa shi sana alqur'ani gaba ɗaya babu hasara cikin shi shi yasa wani hadisi yake faɗa o manzon sallallahu alaihi faɗa cewa watan zai ga malamai an tashi kiyama kace musu kai ne ko can wa ban ba ku ilimi na ko can don ya azabta da ku ba saboda haka duk an gama ta ba ku tafi yanzu da kawai shi saboda haka shi yasa kaga wato shi sanin alqur'anin shi duk wanda yake masana alqur'ani a wurin Allah mai kima ne mai daraja ne kwarai da gaske shi yasa ya zama ya zama wani shi yasa ka ko daga ka'ida ko limanci yake magana to sai a kalli wahi ya sanin qur'ani shi shi ya ka'ida sannan duk sauran su biyu baya wanda ya iya qur'ani din za a magana limanci to ga ka'ida shi za a kawo sai an samu kuma wanda ya fi shi ya san qur'anin kuma ya san wasu ilmatan daban hadisi da sauran dai abinda malamin kudu sai bayani can sannan sai a koma can bangaren wannan dai shi ne a takaice shi alqur'ani yana da girma kwarai da gaske to sai Allah madaukakin sarki ya ce to su waɗanga mutanen da aka faɗi guda uku dukkan su jannatu adnin aljanna ce wata dawwama ya da kuluna ha za su shige ta su ku daga bada kowa ya da shiga kaga da zalimin da nafsi da muqtadin da sabiqun bil khairat duk yan aljanna ne gaba da nasa alqur'ani din shi yasa kaji wato wata ayar ma Allah yake nuna cewa shi a wajen ubangiji madaukakin sarki kwata kwata shi bai san wani wanda ba wani wanda Allah ya ambata da sunan watan malanta sai wanda suka san Qur'ani su dai an malamai a wajen Allah madaukakin sarki shi yasa ka garan kamar da yadda wasu masu sarki labarin zai san min ibadina a to a takaice ne ma'ana shi wajen Allah madaukakin sarki wato waɗanda sun ka san Qur'ani su an manyan watan adadin da su an malamai a wajen Allah madaukakin sarki to shine na Allah da yake shaka zuwa ga irin waɗannan wato yace zan da cewa can ku yana cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma shi waɗannan ayoyi ne alqur'anin da mabayyana kuma suna nan a cikin kirazan waɗanda an kaba ilimi to shine kaga shi nan su masana qur'ani su kada Allah kira da suna malamai wannan shine tafiya na shara zuwa ga haka yace aljanna ce za su za su shiga ciki ta da goma ya da kuluna za su shige ta kuma in sun shiga ciki yuhallawna fiha za a yi musu ado da kawa a cikin ita wannan aljanna din min asahu da min zahabin daga mundaye na zinari wa lu'lu'an da kuma lu'lu'u wato shi ne waɗanda za za a yi musu kuma cin baki da watan zinari shi ne waɗanda mundaye an san mundaye can waɗanda kayan ado da wanda ake musamman can mutanen da ake yawan sanyawa da kawawa haka ga da sauran su ma da su sani su da yawa da hannu ana sanyawa waɗannan mundaye a aljanna za a yi masu ado da su na aljanna din da waɗannan mundaye na zinari da kuma rukudu sannan Allah ce wani ba su hun fiha sutura su a cikin aljanna din harirun alhariri da shi ne za a yi masu sutura da su na aljanna shi yasa sai ya zama a duniya ba a halatta a yi amfani da shi ba sai a lahira saboda a can lahira ne Allah maɗaukin sarki aje shi wanda za a yi amfani da shi a matsayin sutura din ga ya amma a nan duniya sai Allah ya haramta shi ba za a yi sutura da shi alhariri ba a duniya mutum ya ɗauka ba ko kuma zinari misali kamar mutum ya ce zai yi wani kwano da shi ya rika cin abinci ko kuma ya yi kofi da shi ya rika shan ruwa to dukkanin su dai a nan duniya duk ba a yarda da wannan ba an haramta sai a lahira ne duk za a yi su ne abin da za a yi amfani da su ne sannan da aka ce yi halau da fi haɗin za a yi masu wannan ado watan an ce za a yi masu wannan ado ɗin ne watan da munduwa na zinari sannan kuma za a yi masu wani adon har yanzu da wata munduwa ta azurfa sannan za a yi masu kuma wani adon da wata munduwa ta lulu shi ma duka an faɗa da haka din dai to shi Allah yake cewa da zai masu wannan adon da waɗannan sannan sai cewa ƙaru za su rika faɗa su waɗannan mutane suna godiya ga Allah suna cewa alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah allazi wannan da azhaba annal hazana wanda ya tafiyar da bakin ciki daga gare mu a suna suna cewa inna rabbana haqiqa lalle ubangijin mu lagafurun lalle mai gafara ne shakurun ko mai godiya ne ga dukkan ayyuka na bayan shi a saboda haka shi yasa ke cewa wato a lahira idan aka ce a lahira aljanna duk ibada da aka yi ka sa gaba ɗaya ta kare ba a ƙara yin ta sallah na duniya aka yi ta kucin azumi na duniya ne aka yi zakka na duniya aka yi hajji shi ma komi amma ya hanji a lafiyar aljanna su ba magana ta sallah don an gama ta ba abin da aka yi aka ce ibada guda biyu sai ita kada aka yi aljanna ita ce na farko godiya ga Allah ibada ce yago to can kan saboda ka san da ba mutane sai je ko yanzu ka samu wani abin da ba babba mai girma zaka ce kai alhamdulillah alhamdulillah zai tai to shine watan godiya ga Allah din tana ciki sannan sai kuma aure su ne guda biyu ibadu guda biyu waɗanda za a yi har a cikin aljanna su suna na ana yin su ne to da haka to shi ne na Allah ke magana cewa za su ta wannan godiya da alhamdulillah alhamdulillah da zai azhab an alhazana godiya ta tabbata ga Allah wannan da ya tafiyar da dukkan wani bakin ciki da wata damuwa anna daga gare mu inna rabbana haqiqa ubangiji mu daga furu mai gafara ne lizunubi ga zunubai shakurun kuma sannan mai godiya ne da ɗa'ati ga ayyuka na biyayya idan bayi sun ka aikata saboda haka sai sa duk abin da bayi sun ka aikata Allah bai rage masa komai daga ciki komai a wata karancin abin shi yasa kaje ki zuwa a kuma ya bani miskar zarratin sharri yarhu kuma ya bani miskar zarratin kuma khairan yarhu da da sharri da alkhairi ko kuma ba'in zarra ne kuma ce aikata sai ya ga akwai sai an bar sakamako abu ne ba a zaranta shi da komai
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضي عليهم فيموتوا لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور
sai Allah madaukakin sarki ya ce a sai ce watan allazi ahallana suka ci gaba da bayani su waɗannan mutanen nan kenan suke cewa allazi ubangijin nan shine wannan wanda ahallana ya sabkar da muwa daral maqamati watan daral maqamati gidan dawwama shine aljanna kenan min fadlihi kuma da fadlashi ga shi wannan gida na aljanna la yamassuna fiha nasabun wata wahala ba ta shafuwar mu wala ya masu na fi halugubun gajiya ba ta shafo ba a ciki sannan suka cewa wallazi a wannan shine a take suke magana akan nan akan waɗannan da Allah suka aljanna cewa darul muqamati gida na dawwama wato shine gida na dawwama a shi aljanna da ma ya shiga ba a fita har abada ne shi yasa wani malami yake cewa shi shi da cikin aljanna ma da aka wanda za a shiga aljanna akwai kaza da kaza ce shi ba abin da ya burge shi ila sa da jin fiha abada din nan ce shi ya haɗa daɗi saboda ya san da haka ce ga ga ni'ima an baka mai yawa amma kuma sai dai kuma karewa za ta yi to akwai matsala fa don komai yawan wannan jin daɗi to in aka ci yau kuma gashi ya kare to an samu matsala fa sai ka isko sai ka ji kamar baka taɓa jin daɗin ba tun da kake to kuma kaga balle irin ni'ima irin ta aljanna wanda ke taba ta da iyaka wanda kamar yadda ake faɗa irin abin da suke don kamar irin wannan nan ayar da zai daya wata daga cikin sahabbai kamar yadda Imam al-Bayhaqi ya ruwaita da kuma wata Ibn Abi Hatim cewa wato wani mutum ne ya zo wurin manzo Allah sallama sai yake cewa ya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace mu wannan duniya bacci mu kwanta mai kwana mu nan muka dan hutawa kuma dan ji dadin rayuwar mu muka dan kwanta sai mu ji dadi shi mu aljanna ana yin bacci ana kwana can sai ta maza da wai ana yin bacci a aljanna to shine sai maza ce to ai shi bacci dan uwan mutuwa ne shi ko aljanna ba mutuwa saboda haka ba a mutuwa can dan uwan mutuwa ne shi ya to sai ya ce to kuma yanzu maza Allah to in dai har ba a mutuwa can to wai to mi ya za a yi tunan aljanna ya huta tunda da shi baccin nan hutu ne in ka ta kai aiki ka sha wahala kan gaji to da ka zo ka kwanta kai bacci ka farka za ka kuma ka dawo da kake sai ce to in dai haka ne ba a baccin nan ci aljanna to ya aljanna wace hutawa za su kenan sai ce to ai can ba a gajiya balle a gudu to kaga kamar da sun faɗa kenan ko la ya masu na fi hana sabon kenan wa la ya masu na min rububin wata wahala ba ta shafi wani mu ko kuma gajiya ba mu da ba ta to da ba ko can abin da kawo bacci ko can gajiya ne to shi sa aljanna ba bacci saboda ba a gajiya can balle ko ai bacci din shi yasa kaga ba a bacci kuma duk wani abu na kazanta ba a tada shi a janna majina ba a ba majina ba fitsari ba kashi ba duk wani abu da kasance na najisa irin mata masu yin al'ada ko duk ba a yi aljanna duka saboda haka sai dai ake cewa ko da mutum abincin da yake da bukata in ya ji yana da ra'ayin abincin sai dai kawai ya ji kawai wani abu kamar zuwa ya fito da jiki ne kurum yana kamshi kuma ko shi ne wai abincin da ci ne ita shi ne sai da ya ci wani mutum da yana so ya ci wani to kaga duk irin waɗannan su ne shi yasa kaga banda irin yawa irin wurin da aka bada aljanna inda ya mallaka shi kadai ba kayan mulki bane wurin shi yasa kaji Allah ke cewa laura yake yake cewa wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira yace inda zaka ga can aljanna yace dai da zaka ga mulki mai girma zaka ga ni'imomi wanda ba su da iyaka da mulki mai girma tunda su ni'imomi in ka zo kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam faɗa fiha ma la aynur ra'at wala uznun sami'at wala khatar ala qalbi basharin qaddu ya ce in ka zo aljanna akwai abin da ido ka bai taba gani ba wani waye baka cikin duniya in wace ƙasa ka taba zuwa ko wace irin hutar ka taba shiga to in ka ci aljanna sai ka ga abin da baka taba gani ba saboda kyau sai ka zama kawai cikin ta subhanallahi mala ainihin ra'aki na wala uzunun sami'at kuma komi jin kada wasu abubuwan da suke masu daɗi wanda suka faranta ma rayuwa aljanna sai ka ji abu mai daɗi wanda baka taba ci ne mutum da kake sai karshe ma an kai duk kumburgun manzala ce kai akwai abin da ma wala kadara ala kalbi bashirin kaddu akwai abin da ma zuciyarka bata ma taɓa ma tunani ne ba da an kawo na wani an kule fa ka san ita zuciya har abin da bai yiwa tana tunani ne ko to ya ce har a to an kai sai kaga abin da ma zuciya ta ka ko tunani da shi bata taɓa yi ne ba saboda jin daɗi da cikin shi din to Allah ya tabbatar da mu a ciki saboda haka shi yasa ni'imomin aljanna duk abin da mutum yake so shine zai yi saboda haka ba ba wai wani abu ne wanda yake karami ba girma ga lamarin su daga shi zaka ji ka jana tana bayan na aljanna yana da mata kaza yana ganin ila ko a zahiri sun mai yawa da sauransu duk ba haka bane ba don abin da malamai ana bada misalin su su yanda ka san da kamar yanzu nan ai ka gana yanzu nan duk wani gwalagwal din da wakil su nan wurin ga ka ga yanzu misali suna da makashi daya da an kunna su guda misali duk za su kama lokaci guda ko to su ma ake cewa matan aljanna kai mutum kama ko sun yi mai ko menene su ma guda ɗaya daga cikin su inda zai amfani da ita duk sauran kuma su ma za su kuma su ba wata wahala eh sannan kuma ba a gajiya a aljanna duk tunda ba a ibada ko ba wani wahala ba abin da ake iya kaka dai kawai dai kawai abin da dai ka tare shi ne dai kawai za a ci gaba da da ayyuka ciki to Allah ya tabbatar da waka haka saboda haka shi yasa watan ni'imomin da Allah shi yasa in ka ji Allah yana ma abu kirari yana yabo ba karami bane ba karamin da kaji Allah ya rabu ko so guda ne ko ba so ko da ba so da yawa ko so daya to girma abun ba karami bane to shi yasa sai ya zama ita aljanna nan kuma Allah ce ya tare su ne amma ga mutanen su wanda suke na kwarai wanda suka aikata ayyuka masu kyau to su kadai ne aka tanadar ma ita wannan ni'imomin da a cikin aljanna din to shi zaka jina sun tabbatar da cewa wata gajiya ko wata wahala duka ba ta shafuwar mu a cikin ita wannan aljanna din saboda haka shi yasa can aljanna can ne aka mutum wanda da ya kaso a gane yawa ya can kama da wata wadanda da ya kaso haka na aka yi mashi sannan a wannan duniya ka ba a samun haka nan to saboda haka wato shine a kuma za ka ji da duk irin ni'imomin nan da ake magana ko kuran wannan su bar su ne jannatu adnin tajri ta ta anharun da sauransu da ake dinnan to su ne anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin laymata da ta'amuhu wa anharun min khamrin latatta lisharibina su da ake magana kuran wannan ni'ima na zuma ita zuma duniya wani ganin ta shirme ce ya ana magana ta aljanna ba saboda ita ta duniya nan kashin wani ƙwaro ne na aka sha ita ko ta aljanna ba shi bane ba wata ce ta musamman wanda Allah ta nada kurum haka nono shi ma nan da aka sha ranar duniya tsakanin tumbi da jini da aka ɗebo shi na yake fitowa daga cikin cikin saniya ko wata dabba ɗin shi ne aka sha kuma ana jin da daɗi wata ya damu hala ba a cikin wasu ya ji ta kwasa fara tashi to na aljanna ba irin su bane ka gani haka shi ma in an zo ga zuma ga ga alharumin ma'in ruwa duk iyakan mana ce faro sun wuta wacce shi ta ga sun su ne duk ba su bane ba su aka magana ba can to saboda haka sai sai duk abin da aka gani na duniya kawai dai dan san farde ne don aka cewa akwai wani abu mai suna kaza to akwai shi aljanna shi ma duk wani abu da aka gani na kayan itatuwa da ake ci na jin daɗi da komi to wai dai an kawo samfur ne don a san a gani kurum amma waɗanda original ɗin photography ne kawai original din suna can aljanna Allah ya tabbata Allah samu sabe su alfahamsa salamatu wannan shine da falala shi yake cewa min falala hi daga cikin falala Allah shi yasa ka jira ma ko can manzo Allah sallallahu alaihi faɗa cewa watan ba mai shiga aljanna saboda aiki ne sai dai saboda falala Allah sahabbai sun rage magana sun ce manzo Allah shi hadda kai subhanallah manzo Allah ya ce ko ni sai Allah ya illa ayata ga man illa ayata ga man Allah bi rahmatihi sai Allah ya lullube ni da rahmata ko ni din amma ya kaga ran cewa zalla tawali sun ga shi an rahama koko yawa ta kaga ni to shi din saboda haka dai kaga ma'ana sai da rahamar Allah ne yake shiga sai ta gani sun ce min fadlihi daga fadlar Allah la yabasu na fiha nasabun wata wahala ba ta shafuwar mu wala yabasu na fiha min lugubin watan wani watan gajiya ba ta shafuwar mu sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa kuma wallazi na kafaru amma waɗanda suka kafirci su kan dama kuta alƙur'ani dama haka za ka Allah madauki suke yana yi sai a faɗi aljanna ne wani ɗan ka tanada sannan kuma sai a ambaci kuma wuta shi ma saboda mai wai saboda ka a bada aljanna ɗaya ta kaɗai kawai mutum shan take shi ke na ya zanne ne to ita ma ya san akwai wuta wani ɓangaren daban wanda ita aljanna ga aikin da ka same ta ita kuma wutar kuma ga abin da ka sa a shige ta ita aljanna dai an riga sa abin da ka sa a shige ta ibada da bin dukkan umarnin da Allah ya bada umarni ya ka dai abinda annan kasancewa dai ta aljanna sai dai tana kewaye da abinda abinda rayuwa ba ta sukuru sai ka iskuru abinda aka yi shiga aljanna rai ba ta so ne kaga shi sai ga ba shi ta kaso ba wani abu daban tunda sai ga in ga duk wani abu na ibada sai mutum yana jin kasala shi dan na ta wani sama ya kasala da ganin cewa kamar dai ai wahala ga abu amma alhali kuma sauki ne amma da yake na shiga aljanna shi sai a ji wahala tashi amma na shiga wata shi ko yan shawar ya shawar shi kuma sai ka ga kwarai da gaske tunda ai kaga da yawa zaka ta ganin misali abin da mutum zai yi ya yi bakan wahala sosai da gaske kuma shi ka kaiwa wuta ga na shi kaiwa aljanna bai wahala sai ba misali yanzu kaga duk masu harkokin wasanni kila ana kwallo ko kaga hada karewa lo ana yi kwallo a sha waya a wada aimi aimi a yake da sallar Allah ya sauki kaga sallar ta ya sauki amma shi ya dai hi garin wahala sallah dai ga wayata da yato ta bace da wayata ba saboda wanda yake da shirin da bata lokaci da kurcin to amma ne ibada shi ba ga yanzu kaga mun ba da haka nan ba haka mutum zai tahowa ya ta shagon masu sai da kayan sanyi yana kallon martina yana kallon sabbin kwabe yana kallon pepsi wacce ga tutai ga sunan sai ce a ba shi kwalwar giya waɗanda na sun yi daɗi ga shaɗe ko amma sai ce ba su yi kasu ba kwalwar giya da ya so kaga saboda ita wuta an kewaye ta da abin da rai ba ta so da abin da rai ta so ita kuma aljanna an kewaye ta ne da abin da rayuwa ba ta so sai ka ga mutum kuma wani ka kashe yana da mata ta kai hudu wai kuma yana zina kuma can waje ka gani to kaga duk irin waɗannan ga sunan misali duk irin waɗannan ne kuma ƙarshe ma kila sai ka isko ma wata matan ma wanda ma bata ma bata ma kai ga mata sai bace to duk kaga saboda me saboda shi dan ne to wannan duka dai a shine sai Allah yake ishara shi yake magana shi ma bayan an faɗi waɗancan alaiyoyin da aka sana gana sai ce to amma wallazina kafaru amma waɗannan suka kafirce su kuma lahum naru jahannama su kan wutar jahannama za ta bata gare su Allah kiyaye mu kuma yace in su shiga cikin ta la yuqda alaihim ba a yin hukunci a kan su su mutu bayan mutu balle ko su mutu din ya sari sai su huta sannan kuma bayan wannan wala yukhaffafu anhum min azabiha ba a sauƙi musu azabar ta darfata ainin koda da kyautawar ido ko ba a sauƙi ba a sauƙa musu sai Allah ce kazalika haka nan dai ne kamar da zai ramu kamar yadda muka saka musu najdi kulla kafurin haka nan muka saka ma kowane kafiri wanda ya kafirce ma Allah za ta shi wuta wanda an sani ita ma wuce tsananin abin da a cikin ta yadda za su sha wahala tun daga macizai da a ciki kunamu da ita kanta zafin wutar da kuma bugu na mala'iku to Allah ya kiyaye wanda zaka ga da waɗanda an manyan da waɗanda ƙananan kowanne daga cikin su suna ta kururuwa su manyan ƙananan suna cewa ai manyan da sai ya su soka an kai abu kaza har sai su roki Allah wai Allah ya loka mu manyan azaba su da su da batar da suwa shi ka san shi ko Allah kyauta gare sai Allah ce to ai to an loka musu su bi da ba sai to an loka gaba ɗaya to kaga kaga roƙon nasu sun fi sun roƙo an bi an ba su uku to Allah kiyaye to saboda haka wannan shine sai kaga watan za a irin waɗannan abubuwan dukkan cikin wanda za su fuskanta ciki na wahalu da azaba kuma ya ce za a ƙuda a rai mutu saboda za a ƙona su kuma ga shi ba a mutuwa ciki shi yasa kaji wata aya take cewa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali yazuqul azaba duk lokacin da wata kwata ta su ta cikin ta kone gaba ɗaya kuma sai Allah ce sai mu canza wata fata kuma sai mu canza musu wata fata su don ni wai saboda su ci gaba da daddana azaba to Allah kiyaye mu sannan kuma yace kuma kaga ba za a yi musu hukunci ba da mutuwa ba dai su huta shine kaje wata aya ko yake cewa la yamutu fiha wa la yahya ba mutuwa ba rayuwa to sai aka ce to me aka nufi da shiya wai ma'ana ba su mutuwa ciki wai ba su mutuwa balle su huta ma'ana ba su da rayuwa kuma ciki wai ba su da rayuwa ta jin daɗi shekin nufi Allah ya kare mu Allah kiyaye mu to shine Allah ya ce kuma haka baki saka ma kowane kafiri to anan in ba bance ba wani karatu da muka yi na jin ko bari ce ne ko shi ne akan Abu Dalib ko mun taba yi ne akan Abu Dalib da ake magana cewa wasu ke cewa ai yana wuta ya mutu ne da imani suna cewa a'a to ina ji wani tana cikin da muka magana kanta cewa tunda mun karanto hadisai wanda akwai hadisan da sun ka cewa shi Abu Dalib din ya isko manzana salama ya gani cikin wuta da ya isko shi a cikin wuta sai ya cece shi sai an ka sassauta mashi azaba to nan sai aka ce to in kowan ga hadisi da ya ce ya ga abu ɗalib cikin wuta kuma wata ya nemi wata ya cece shi sai an ka sassauta mashi azaba to na farko dai ga ƙa'ida shi al'uwa ga hadisi ya cikar da ƙulani ko in ku hadisi cikar da ƙulani ya tashi da aiki saboda me saboda ita ga ayatul alqur'ani ta ce wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum min azabiha ba a sassauta masu azabar shi ko sai hadisi ya ce an sassauta mashi kuma alqur'ani ya ce ba a sassauta maka kafin azaba kuma inda za a ƙara ganewa sai Allah ce kazalika yazdi kullu kafirin kowane kafiri haka za a saka ba a ce wanda abun alif ba kaga kenan inda an ce inda ba a ce kulla kowane ba kowa ba to da sai a ce kila banda shi to Allah ce kuma kulla kowane haka na ka saka mashi to kaga tunda ba a sabta ba kowane to kaga abu dalibin da cike ke ba a sabta yake to a shike nan ba cike yake bane to da haka dai gure muna bai kyakkyawan zato insha Allah wani ko muna bangaren waɗanda cewa yana aljanna in Allah ya ta yawa saboda haka bangaren shi alaihi manzon sallama duk wani abu da ya hidima akan manzon sallama duk da yake ne mun karatu ne mai yawa mun ci kwarai da gaske wanda malamai suka tabbatar da cewa a ai abu dalib yana da imani iyaka da yana ɓoye imanin shi ne saboda a kar ya zo tun da su suna ga cikin manyan shugabannin garin makka a wannan lokacin aka haka nan sauran wasu abubuwa waɗanda su manyan mutanen makka da makici suka kullawa to in ya imani bai ƙara san in ya bayyana da imanin nashi bai su ba ƙara bai ƙara sana abin da suke ciki don ba ƙare ba ƙare wani abu gabanin amma sanadiyya tun da suna ganin kamar bai bayyana musu da musuluncin hakiki ba su ƙarara ba sai su haza ko kamar ana tare kaga wasu abuwa na makishi za a yi zai sani kenan to kuma kaga ya faɗa manzo Allah ce ka je ka ci gaba da abunka mutukan muna nan ba wanda isa ta baka kasan sun shaka wakala sai ga manzo Allah ko har sun tada cewa abin da suka so wato wai ya ba su manzo Allah sallama sai su kashe shi in da ne ya kaso ba matsala za a samu mai wani da maji kaji a bashi malbaki ne abu ɗalibai ce a ya ce to yanzu kenan ni in ba ku ɗana ku kashe ni kuma ku bani za ku dare na baku shi ko yawa ce saboda haka ba za ta yi ba to saboda haka da yayi gudun ba kwarai da gaske gaskiya sosai da gaske saboda haka shi yasa ka ji akwai wani malami ibn zini da halana hal littafi mai surutun asnal maqalibi ila jati abi dalibin littafi ya rubuta akan magana cewa abu dalibin wata da aljanna shi ba da mutu bane to saboda haka to shine na Allah ce kazalika zai kullu kafur haka muke saka ma kowane kafiri
وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير
sai kuma wanki maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa a ya ce wahum su waɗannan mutane in wuce ɗin ya tsare kuna fiha suna ta yin kururuwa a cikin wuce ɗin suna neman agaji wato shi ne ya tsaki su da suna neman watan agaji bishiddatin wa awizin watan da tsanani da daga murya sosai da gaske suna kururuwa suna cewa rabbana akhrijna ya ubangijin muka fitar da muwa watan daga cikin wannan azaba da an ka fitar da muwa a mai da mu duniya na amal salihan zamu yi aiki da kwarai gairan da kunna na amal ba wanda muka yi yanzu ba ba shi zamu yi muka zo duniya subhanallah to sai Allah ya ce ah to ku awalam nu'ammirkum shashe ba mu rayar da ku ba ma ya tazakkaru fihi man tazakkara adadin wani lokaci wanda duk wani mai wa'azatuwa zai wa'azu ciki ne ba waje a kuma naziru ko mai gargaɗi su muku ba a shi ba ya kama saboda haka fa zo ku dai kuɗin da azaba kawai ba ma da zalimi da bin nasirin azzalumai ba su da wani mai taimako wanda zai tuku kuɗi musu azaba Allah ke mu ba da kaga shi Allah ya tabbata cewa hum yastarifuna fiha za su yi kururuwa a cikin ita aljanna a cikin wannan wuta din wato suna neman agaji cewa watan a fitar da su daga cikin wannan azaba a rage masu wannan azaba a fitar da su a mayar da su duniya wai ne masu kan dawo da su da duniya to shi ko Allah madauki sarki ya san da ko duniya an ka dawo da su ba ba wai imani za su yi ba ba aiki kici za su yi din ba saboda haka tun kamar ai wannan shi Allah ya sani shi yasa sai Allah ya ce musu a ina ai ba za a dawo duniya ba shi yasa da ma ke cewa wato a idan aka zo a lahira din su in wuta suna burin a fikar da su a dawo da su duniya su kuma yana jira suna can su kuma cikin ni'ima da jin daɗi suna can tsoron kuma kan a ce ana mutuwa kuma a ƙara mutuwa a dawo duniya su kuma su ba su a dawo haka ne saboda haka sai ya zama waɗancan suna tsoron a dawo duniya waɗancan kuma su kuma suna kukan wata suna so a dawo ne to aka ce karshe sai a surata ita mutuwa ɗin ta zo matsayin kamar watan kamar wata dabba kamar wani rago haka wanda za a zo gaban su yan aljanna sai a yanki ta suna kallo don a tabbatar musu ba a dawowa idan su kwantar da hankalinsu to shine sai su gani cewa ita ma kanta mutuwar ta mutu yanzu ba a kara mutuwar sannan su ma in wuce da su ma haka nan za a yi musu su ma a zo musu gaban su su ma a yanke musu su gani su tabbatar da cewa to yanzu ba magana dawowa duniya don haka an gama komai Allah kiyaye mu shi yasa za su yi ta irin waɗannan ne to na ma kwatan alahira ba can aka gyara ba nan duniya na ma kwatan aka gyara duk wani kuskure da mutum yake yi da duk wani abin da ba daidai ba to a nan duniya mutum yake gyara shi da zaran ba duniya ta gyaru ba to an samu matsala don da ma'aikata aljanna ko can aka ce alahira ko can sakamakon aikin haka ne kuna ake iskuwa to shi ne mai tsare ko lafiya suna neman agaji da kururuwa a cikin ta rabbana suna cewa ya ubangiji aka rijina ka fitar da mu wa na'amal salihan a mai da mu duniya za mu yi aiki da kwarai gairar da likunna na'amal ba irin wanda mun kai wannan wanda aka samu wutar ba ba shi za mu yi ba to shi ne Allah yake cewa to amma kuma ka kuma cewa shi awalan nu'ammirkum ashe bu marayin da ku ba mahaitar da kawai bi iman tazakkara adadin abin da mai wa'azutuwa zai wa'azutu a cikin shi tun da yanzu misali kaga mace zo duniya da ya zo duniya sai aka ba shi dama da farko shekara bakwai kaga wannan tsakanin sai ya kai shekara bakwai aka ce to a fara umarni ya fara sallah sai in ya kai shekara goma in bai yi ba sai aka ce to har buku ne ana yaƙi dan me saboda ya zan yi sallah to sai zan kuma daga nan aka ce to sai in kaga daga nan sai ya kai shekara zuwa 17 to kaga daga nan dana sallah ta zama wajibi gare shi da sauran abubuwa na ibadu haka to kaga wannan mataki mataki ne har an kai ta zuwa ya shekara talatin. haya kai shekara arba'in shi ne cikin ƙarfi gaba ɗaya da bakin nan an gama hawa sama ana cewa da mutum shekara arba'in to an gama hawa sai gangara kuma to wannan shi ne to da bakin nan kaga in ya kai shekara arba'in na hamsin sittin ko ma saba'in to shi ne Allah ya cewa shi ashe ba maraya ko ba na arziki na wani lokaci ba wanda inda mutum yana wa'azutuwa da yawa a su kuma wani hadisi ko yana magana akan rayuwa ko ta ta mutane yake faɗa cewa watan a'maru ummati ya ce rarukan al'umma ta mana shekaru suke yi ba su cika wuce watan a sittuna a saba'una ko sittin ko kuma saba'in ba sai ce kaɗan ne suka tsallake haka nan ba su cika yawa ƙwarai ƙwarai ba to kaga misali amma da kuma ɗauka ko ƙarancin aka ɗauka ko hamsin da kai a ɗauka a ce ko dai arba'in da mutum ya yi kawai an iyakar da lokaci da hukuku dai an yi mashi ka shekara arba'in amma dai har yanzu lokaci bai wani za ka zuwa ba da yawa za ka gani wani lokaci wasu masu aikata ɗaukan da ba daidai ba na sabon Allah sai ga mutum ya daɗe yana yi amma kuma wai ya tuba abin ya gagara wani lokaci sai ƙarfi ya ƙare gaba ɗan ya gaba ya yi abin sannan ya tuba kaga kaga duk hasarar lokaci ne kai saboda ka san dai bai yiwa kai yanzu da ka taho wata kai aiki da ƙwarai tun da ka tashi kai mutum da kirki ka tashi kana da ayyuka na ibada masu yawa wancan ya zama tashin ɗan iska ya yi miyagun ayyuka na sabon Allah kala kala wanzan can ƙarshe ba ya kusa mutuwa sannan ya tuba kuma a tsira yana ku shiga aljanna kana guda wanda ka yana da wahala ko yawwa shi yasa ko can karatu manzo da sunna kai magana wajen zalibin da su yi ko ta sai da sabi ku gaskiya sun dinna su ma ba kana guda bane an gane za a shiga aljanna duk aljanna ce amma ba dai bace ba an gane kowa dai dai gurgurdo ne ba shi ke ta wani kudin ka yawwa to shi ne saboda haka kamar yanzu ne misali a duniya sai ka zo kawai ni yanzu misali in gina gida na koda miliyan goma ne misali malam sai sai kaɗan gina bai wuce na miliyan guda ba amma dai ginin zamani ne kai makai duk su mai a sunansu amma dai lafa akwai abubuwa ɗin da kai kan yawa to ita ma aljanna haka ta titi saboda haka ya ji aljanna shi ma na shiga aljanna kaka ɗauka wanda ya shiga aljanna ibada shiga in ya yi ka ayyuka na ibada na ya fi lodi sauran abubuwa to aljanna ta kai ta gaba an gane duk aljanna kuya amma daban-daban na aljanna saboda ka mataki-mataki aljanna shi zaka a cikin tafani lokaci har saboda kasancewa mataki mataki daidai kokarin aikin ka ne da kuma inda za a kai ka ba aikin naka shine hakika na abin da ka kan janna ba a alhamar Allah dai don shi aikin ka ne shi da ayi lissahi to bai sai ka kan janna ba to saboda haka amma shi yasa kaga ake cewa idan mutum da yana da mata ko ƴaƴa to shi mutumin kirki ne yayin da saboda haka sai zama ya yi ayyuka sosai da gaske watan na ibada to da ya yi ayyuka irin waɗannan da na ibada masu yawa to sai ya zama da 'ya'yan nashi da kuma watan matan nashi su kuma su yi ayyuka na kwarai kamata yi ba to yanzu abinda za a yi abinda annan shi ne wato kaga yanzu ya kace aljanna za a shiga shi ya hisa ayyuka na kwarai to tun da hisa ayyuka na kirki na kwarai kaga aljanna ce ba irin tasu bace ba kaga shi babba zai shiga shi kuma su kuma haka nan karama za su shiga to amma karshe saboda mutum da ya ji daɗi ne sai a masu promotion su sai a ɗauke su daga karamar tasu inda suke sai a bayar da su can inda yake su kuma don a samu wannan ɗin to kaga shi yasa da a takaice mataki mataki ne to shi yasa da kaga watan duka Allah yake bayani akan wannan abubuwan to shine Allah yake cewa ranka ya rayar da mutane ai zuwa wani lokaci na wani adadi wanda mai wa'aztuwa zai iya wa'aztuwa ɗin a cikin shi na akan waɗannan shekaru ɗin sannan ya ce waje a kuma da zai kuma ga mai gari ya zo kuma ai kuma kuma zo ya kira ku zuwa ga bauta ma Allah da komi amma kuma dai karshe dai sai zan duk wannan uzurin da aka gaba ɗaya bai aiki ba saboda kan zuba magana koma duniya don haka bazuku ko kuma can ayi kitab bazuku balan nazidakum illa azaba kudan na azaba ba abin da zamu kara muku ba azaba ba Allah ke ayin to shine bazuku kudan na azaba ma zalimina min nasirin azabai ba su da wani mai taimako wanda zai kare su daga azabar Allah
إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا صدق الله العظيم
a sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a yake cewa inna allaha lalle Allah madaukakin sarki alimu ghaibis samawati shine wanda yake masanin abubuwan da boye cikin sammai wal ardi da kuma abubuwan da boye cikin kasai innahu haqiqa shi Allah madaukakin sarki alimun masani ne bai zati suduri da abun da a cikin kiraza shine ma fil qulubi abun da a cikin zukatan mutane don haka ya san komi da komi a ciki sannan ya ce huwallazi shi a ubangiji din shine wannan wanda ja'alakum yasanya ku khala'ifa fil ardi ku ne khalifofi a bayan kasa faman kafara saboda haka duk wanda ya kafirce ya sani fa alaihi kufruhu azabar kafirci da tana bisa gare shi ne wala yazidul kafirina kufruhum kafirai kafirci su bai kara musu komi inda rabbihim wajen ubangijin su illa makatan sai fushi wala yazidul kafirina kufruhum kafirai kafin su bai kara musu komai illa hasara sai hasara kawai a lahira a anan wani dauke sarki ke cewa shine inna Allah shi Allah dauke sarki alimu ghaibis samawati shine wanda yake masanin watan abubuwan da koyi na sammai wal adad qasawa ma'ana shine duk abun da a cikin sama shi Allah ya san da shi yanzu irin adadin yawan taurarin da muke gani duka shi Allah ya san da su duk yawan su nan da fadin kasar duniyar nan duk adadin mutane a faɗin duniya na Allah san ko mutum nawa ne ka san ko san ko mutane da an ga ce ka lissafe su yawa ba za ka iya ba dai za a ce ba saboda haka balle duk duniya da baɗi ganyen itatuwa waɗannan kala kala yanzu misali sai mu ce ganyen beji to ko guda nawa ne a cikin faɗin duniya na Allah ya san so na beji dai banda sauran kuma itatuwan ga sunan kala kala kwari da annan kala kala kaga irin su tururuwa su kiyashi tarmani wani duka ka kusan ko gidan turawa guda shi ma ka ce za ka gane ko nawa a ciki ne shi ma da to kaga to duka ba abin da shi Allah bai sani ba komai ya sani to kaga to kaga dai gaskiya ne to masha Allah to shine saboda haka dai wata duka Allah madaukakin sarki ya san duk waɗannan al'amuran baki ɗaya abin da cikin gaibar samai da kasai sannan ce kuma duk abin da cikin zukata ya sani don haka duk abin da cikin zuciya shi Allah madaukakin kamin ka aikata abin ya san da shi ya zuciyarka da ta kudurta abu kaza to shi Allah ya sani shi yasa ya ce wani alamu ma tuwasusu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yake cewa mun san abin da mutum rayuwa ta take bai wasa waci duk abin da suke tafi tunanin zai abu kaza to shi Allah ya san da shi kenan tun kamin ka aikata ne to kaga yanzu Allah da yake haka to yanzu menene wanda zaka tunanin ka aikata wanda bai sani ba to shi yasa kaga ko kafiran maka sun kadan sun san sun san cewa eh lalle Allah ya sa abun nan shi yasa kaga ko kamar da muka fara nan ko saboda haka sun suka gani suna magana su sai ma cewa su kadan zaki wani kasa kasa wai ka wani bare ka Allah da manzo Allah ya ce ya ga ya shi yawa to kaga ni to kaga ko su din sun san dai duk abin da za a yi dai Allah ya sani din to saboda haka shi yasa ake cewa don haka watan Allah ya san abin da cikin kaza ina jin Allah da magobi sun Allah da ayar da ta ne kare ba da ke lokaci ya zama tsanin insha Allah muna fatan da muka yi daidai Allah ya karɓa muna kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ya fahimtar da mu daidai ba mu kun gyarawa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah dukkanin al'ummar da suke ta dukkan halarta wannan karatu Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya ba mu abin da ya yi ana alƙawari ga duk wanda suka taru a ɗakin da suke da ke karatu alƙur'ani muna roƙon Allah dukkanin ibadun da muke gudanarwa a cikin wannan wata muna fatan Allah ya karɓa muna dukkanin alkhairan da a cikin wannan wata Allah ya tabbata mana ya ba mu muna roƙon Allah ya sa mu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan dan watan mutanen na kusa da na nesa da suke sauran karatukan baki ɗaya mana fatan Allah ya samu yi tare a cikin wannan alkhairi baki ɗaya muna roƙon Allah ya karɓa mun dukkanin komai da komai namu da sauran masu neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban duka ba sai an amta ba duka Allah ya san bukatun kowa Allah ya biya mana kowa bukatun alkhairi alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله Okay, turn off.